بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أسبب دار الله دي 24 ga watan Jumadal Ula shekara ta dubu daya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba mantawa muna cikin kitabul isar muna cikin wato littafin da yake magana kan kisasi hadisi ne lamba ta dari hudu dari uku da arba'in da hudu za mu tashi hadisi ne lamba ta dari uku da arba'in da biyar hadisi imran bin hussein wannan shine darasin mu na dari da bakwai a wannan littafi na mai albarka na amdatul ahkam as-sughra na babban malami Abdulgani ibn Abdulwahid al-Maqdisi al-Jama'i rahmatullahi alayhi inda muke gabatar da wannan karatu a wannan masallaci mai albarka na Margayi Alhaji Yasir Usman Toba za mu tsora kamar da muka faɗa darasi na ɗari da bakwai kitabul qisas malayin al-hadith al-khamis wal arba'una ba'da 300 hadisi na 345 عن عمران بن حسين رضي الله عنه an karbo daga imran dan husain Allah ya kara masa yadda imran dan husain mun yi tarjama sa a baya kan ba jimawa ma hadisi na ya fi talatin da wani abu talatin da takwas mun yi tarjama sa farkon littafin shi ne wanda mala'iku suke yi wa sallama saboda ƙarfi da girman tawakkalin da ya da Allah maɗaukakin sani. Kaga hadisi ya tabbata cewa akwai mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ba shi taji. Saboda haka sabai da ta tattauna a suwaye sai na Umar suna cewa ai ba mu bane mu musulunta mu. Wasu kuma daga cikin yana cewa ai waɗanda aka haifa a musulunci su ne ana ta tattauna a wayannan sai ai ku ne wayannan sai a ku ne annabi ya fito yi suna tattauna ya ce akan me kuke tattauna ne ka ce akan waɗannan da ka faɗa mutum dubu saba'in shine annabi alaihi salatu wasalam yace humul ladina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun shine waɗanda an ba su da lafiya ba sa neman a yi musu tawaida a yi musu tofi ba sa neman a yi musu rukuya ba sa tanki kawai su sun dogara da Allah wa ala rabbihim yatawakkalu ko ka sa ibn Nisan yana gurin yake a ij'alni minhu ya rasulullah ka sanya ni cikin su ya ma'aikin Allah ko ka roki Allah ya sanya ni a cikin annabi alaihi salatu wasallam ya ce anta minhum ya ukasha kana cikin ya kai ukashi wani ne ke cikin zaben ya ce saurani ya rasu lalla annabi ya ce saba kaka biha a ukasha wannan ofar dai ukasha ya riga ka kan kaga sai dai ne wani sanan kenan daban to wannan yana nuna ma karfin tawakkali ka iya cewa Ibrahim bin Hussein yana cikin irin waɗannan mutane da ba su mulmula ko kuma wato ba kuma kai raki ne yasa domin shi tawakkali da Allah yana nuna cewa ba tsumulmulan kudin ka wace ta sa kake zuwa ka nemi magani sannan kuma abu na biyu ba za ka yi raki ba ba za ka yi ta nisa cewa wayo Allah cikin ka ciwo su kowanne magana ba su to Ibrahim bin Zayd radiyallahu anhu yana cikin waɗannan manyan sahabbai da suka samu falala da mala'iku suke musu sallama anna rajulan abda da rajulin wani mutum ya tunji hannun wani fada ya kauri da ya je wahala da ya cije shi da abba bi ma'ana cizo yau mai abdu zalimu ala yadayhi ranar da azzalimi zai ci biya ba in ka ya ce wani ya ci biya ba to a biya ci jira ke to shi ma anan annar rajulan arda yadu rajulin wani mutum ya ci hannun wani wani za a yi da hudu ba ne sai fuske hannun daga bakinsa kaga ai ba zai ma bada hannunsa a bakin zai cire ma ɗan yatsa ba sai fuske wani za a yi da wurin fani ya fuske hannunsa daga bakinsa ba wa ba haka na yawo garin cire fuske hannun sai zuba mata haƙora kaga ba ƙaramin mugu ba ne kenan saboda rike wanda ya yi sakarce ya kama da ƙarfi garin fuske hannun sai da haƙoran gabansa suka fita faktasamu ila ila nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma da karfin hali wai saboda ya ga an cire ma yatsu shine ya kai kara an cire ma hakori kai ya kai kara gurin annabi alaihi salatu wasallam rigima ta barki aka tafi gurin gaban annabi alaihi salatu wasallam فقال أن يا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عبد أحدكم أخاه ينزو شيء wannan ya zo da hannunsa a baki shi ko wanda hakora babu annabi ya kalle shi yace yanzu ya azu a hadu kuma atahu yanzu sai yanku sai ya riga cizon dan uwansa kama ya azu ko ya auzu al-fahlu kamar yadda bujumin sa ko kata rakumi amale yake cizon dan uwansa kamar yadda yake cizo rakumi aka gani ko bujumin sa da cizo ba mutum ba sai annabi ya kalle shi yace to lafiya lafiya talaka ba biyar da za a biya ka bar ma annabi a cikin kafire ba a dole ne mu ya kwaci kansa annabi yace lafiya talaka ba biyar da za a baka dama muna magana ne akan kisasi to annabi yace ba biyar da za a baka ai kowa shari'a da girma mai shari'a akwai self defense ko eh shi ma ya kamar akwai cewa mutum ya zo kwatar kansa alƙalin zai kalla ya ga cewa to za ka tsaya ne kawai sai aka je ka kawai sai ka tsaya wani jami'in tsaro muna hira da shi yana cewa muna tattaunawa wani lokaci sai ke cewa ya ji wasu yan uwansa sun tafi election ya ce hawa hawa a wani election da kuma zuwa ya ce a kai ga election cikin mutanen da suke fitowa zaɓe da makamai sai kuma an hana garke makami ce wallahi ba zai je ba yace kawai dan kwaɗayin da jami'an tsaro ce wai allowance din da za a bayar yace a ranka yace malam mutane ne a kudin nan ne yace za ka gansu da bindiga wai sun fito zaɓe kai kuma an ce ka rike bindiga haka wannan ai sai da rai ne dan ganci ne ma wallahi tunda babu ba ai mandejin sai ka je bai kamata ka je ba tunda to akai wanda ya je za a wanke wani allowance baya bin dubu ɗari ba ka samu kewa ka samu dubu ɗari da hamsin to ranka nawa ne kai ka dawo a gaya ma musulunci jiya ranka ka ji miliyoyin da za ka samu kuma da yawa a wanda sun tafi hakan kun ga ai sun sanadiyar rawukan nan saboda ba ruwan su nan suka fito su ba wai addina da takobi ake ɗebowa su bindigogi suke fitowa da su kowa ya sani kuma su saboda haka a lafiyar da laka nan ya ce baka da wata diya me za mu koya karkashin hadisin na ɗaya da harimu da abu haramcin tiro ko a furzin kai shiga goyi bangaren matan nan za a ga yan tiro ko a wannan furzin za ga wanda tiro kawai wata yan rigima su ta balle ba wata alaka mai karfi ma wasu kuma kifiyoyi ne ta ce je ta zai ta ce mata gefen kunne ya anna lahu laysa min shay'in insan mali yace an haramta tiro domin ba dabi'ar mutum ba ka koma kuma tsarin dabbobi dabbobi ne masu tilo kotun na ga yanzu ne zuwa tilon mutane ke ba yawwa saboda aka tilo ba ɗabi'ar mutum da na biyu taharimu an adiyatul muslim haramcin cutar da musulmi lafiya ma za a da wato na tsaye na uku tarimu ta tabbai bil hayawani mu'di an haramta kai koyi da dabbobi masu cutarwa kai kamantacciya da shi na hudu hada tasbih litanzir min hada al-fi'l wannan kamantacciya dan a koyi ba wannan aikin ne aka ce ka rika filo kamar yadda bujimai suke yi na biyar annahu la diyata lil mu'tadi fi mithli hadhihi al-haditha ka sani cewa babu jiya ga wanda yake nan ta'adda a irin wannan al'amarin za mu zo mu da hadisi a can gaba wanda ya magana akan ido ba to wanda ya shige mutum garin kujewa ka zuban mata hakora ba jiya da za a yi don ba za ka ban ma hannu kan ya shirya ba ba kuma alzani zai iya kallo in garin fuskar hannun ma ka je ya cutar da kai hakoransa sun zube kuma sai an yi magana abin da ya cuce ka kaga su zero ne me musulunci yake so ya gaya ma anan kawai ana so a zauna lafiya eh fa idza abda insan idza insan yaba yad insan bal tala ahlu idan mutum ya ji ji hannun mutum shi kuma wanda aka ci za ya fuji ba saka da tasnalu hakora suka jire au ba zuwa ko wasu daga ciki ko wani bangare falaka wada alai ba biya ba za a yi isaci ba kuma wala diyyata ba za a yi biya ba na shida a rujuwa ila al-hakim wal qadi inda yasira idan an samu sabani a kowa gurin alƙali ko wani mai hukunci na bakwai annal insana yudadi wa annabi a je mutum zai kare kansa shine self defense za ka kare kanka mutum ya shigo ma gida da makami ya yi kan iyalinka ka buge shi ka buga ba eh a Najeriya sai a ta turanci sai ka duk gaskiyar ka sai ka dade a a tsari sai ka dade a tsari amma a musulunci ba haka bane ya shigo ma gida hirzinka wani ma dan wulakanci a gaban ka zai amfani da iyalinka kuma ya kashe su ai da malam Abdullahi ya ce gwara ai bayan ransa kuma shi ne dan adam bayan ranka ba a gaban gidanka wani ya shigo ya nemi iyalinka da ƴaƴanka a ai idan mutum ya tsaya a gaban sa aka wannan ya zama tsakiyar da ni Allah ta zama da ni bunjirin jihar da wake to me amfanin ran da za ka ga wannan wulakanci ai damuwa ma kai ba za ta baka kai rayuwa mai kyau ba sai dai baka damu da su ba damu sun zai shiga wani irin yanayi wani ma sai ya hauka kawai sai inda karfin ka ya kare baka ji abin da za a zana biya ka ko wannan sahabin a can babin baya da muka biya da yake tambaya annabi alaihi salatu wasalam idan mutum ya je ga iyalinsa da wani suna jira shin yi yanzu doka ne a hannun ko zai zo ya fada da annabi alaihi salatu wasalam ya yi shiru a karan fari ai ta ba sai da jin sa bai mamaki yake yake ta wai in je in gani in jira ba wannan magana ya je ya gani ya jira zo da haka wanda ya damu da iyalin yana ba su kariya ne ta gida da waje yaji ne malai yake mutum zai kare kansa fa yarfa usailu walau bi aziyati min ghairi asli al aziyati in za ka kwaci kanka fa man da ba annabi au irdi duk wanda ya kare kansa ko mutuncinsa kaga ai mutunci ko rai au mali ko dukiya au hurmata au hurmi ko alfarmarsa fajara sa'il sai ya yi wa dan fashi ko barawar rauni aw qatalahu ko ka kashe fala ja alai ba komai ka kashe walla man kutila duna nafsihi fa huwa shahid wa man kutila duna malihi fa huwa shahid haka da man kutila duna ibdihi fa huwa shahid wanda ya zo kwatar ma dukiya garin kare kanka ka kashe ka kashe wanda a musulunci ba amma ba dokar Najeriya ba a musulunci garin kare mutunci ga iyalinka da 'ya'ya ka kashe shi ka kashe banza kai kuma ne kake ka kayi jihada لأنه يدافع أما تجب عليه حمايته كافي domin yana ba da kariya ga abin da ya zama dole kare wajen mai babi anu da tunkuɗe zalunci da gari na takwas a tarihi min al-gabar wato tsoratarwa a misalin fushi mara misali a taba Allah kai shiru a ce ai wani hakuri ne da zuwa a ba hakuri wani kafin ki taba annaba ne da rasul salamu kai shiru ba na ce magana ba ana magana ne akan nasa haƙƙi yawwa ذكر الواجب على المكلف أن يفهم غضبه متى دعا إلى ذلك إلى ذلك سبيلا يجي mutum ya rika wato hadi ne fushi gwargwaron yanki wal kafirun min al ghayr wal afin an nas wallahu yuhibbul muhsinin na goma annabi insana la tasu li nafsihi illa ma idin al hakim idan wani ya cije ka ba kai za ka yi kisasi da kanka ba har sai mai hukunci ya ba da izini alƙali ko kuma hakimi mai hukunci نجاح أن الإنسان يدافع عنه نفسه بالأفهل والعسل من وسائل الدفاع mutum zai ba wa kansa kariya mataki mafi sauki sannan ne binsa da hanyoyin da zai iya kare kan nasa bi anna al-murad dafa usail al-bazi la qatluhu aw jurhuhu domin abu na farko in za ka iya kai garkon da wanda ya shigo a kama iya ka fito eh garin to kana dabarun da za a kama su tsaf to kaga kama shi zai janyo waɗanda suke yi ma uwansu su wasu fito shi ya ji min ba da aula a kan cewa kawai zuwa karan fari a ɗauki in kana da wani abu da za a iya ɗauke in za a iya kama shi kama ita ta bi to wannan shi ne hadisi hadisi wal hadisi salisu wal arba'una ba'da salatu mi'a hadisi na dari uku da arba'in da shida عن الحسن بن بن ابي الحسن البصري رحمه الله تعالى سيد الدين تابعي الحسن البصري من ترجمة العباية shi ne wanda muka ce saboda yadda Allah ya sa wa da'awarsa albarka duk abin da ya zo ya wa'azi a kansa to duk garin sai an yi dalili ku shi ne duk abin da kuka ji ya gaya muku to yana yi duk abin da ya faɗa ya kuruji min kalbi ila kurujikum ma kharaja min al-qalbi yasiru ila al-qalbi haka kace duk abin da daga zuciya yake fitowa to yana taɓa zuciyar masu sauraro ai kamar ta ajiya ne duk wanda ya zo ya ba ta ajiya in babanta ya mutu babanku ya mutu ya zo ya ba ta ajiya idan babansa ya mutu to daga zuciyarsa yake gaya ba domin ya san tarbin da ake duk wani abu idan an taɓa yi masa da ta waya kowai ta ta taɓa faduwa ta ka ta faɗi ne ma ta ji daga zuciyarsa abin yake domin ya san tarbin eh aka ce bayan sun yi yawa zamanin Hassan al-Basri sun yi yawa kusan gida ɗaya biyu uku ce gabawa kuma musulunci ba haka yake so ba idan zuwa ta tara bayi aka ce ya kamata a kara wakan lawa ya kamata a yi wa'azi ka sa akwai yan bayan fili sun fi iya bari shi ba zai yi ba kuma ba zai yi ba amma zai ta cewa ai da kaza aka yi da gefe yanzu to ai da kaza aka yi za ka yanzu wani yana ta korafi a kan ba ma limanci ba a kan abin da ya shafi kiran sallah da tada ya kama amma duk da ba na dan za ka ce a tada ya kama sai ga kowa ya ki tayarwa kowa tsoro yake sai ga ana ta tawa zuwa na adu sibilla kai ba adu sibilla a ce duk wannan bismillah kawai sai wai tunda ba yi yake ba idan yayin bai sa a waje ya tsallake ko ku je mutum ya kira sallah ya koma tare ya kama to shi sa da abin da kaga kan bayan jiri ya fi kan jikiyawa ko ba ka ganin dan ban shi ko control da iya ba amma yana gefe zai rika banza nan fa kawai zai buga kuma control ba ka je wuta ba zai iya control ba amma yana gaya a wani cewa kaza kawai kaza fa zai yi wai kawai ko a kawai masallacin da wata shekara an taɓa yi yan ba da nahiyar nan na gaban liman a sallar ta hajji ba nan bane can ne a can yan bayan liman wanda za ga sun rudi da kayi bada zai su rudi a dai wata rana limamin ba su zo ba wata shekara kawai wani yake ga kuma izin ƙasa ne ya rika neman mana karatun sai suka zama malaji annabi sai ma muna itikafi shi ma a gona karan bana kawai ya shiga limam dan minti uku da za a kara ya shige wallahi ya shige ya rika dama karatun nan yana biya shi yadda ya ga dama akwai wani ya rama daga yanzu muna cewa tambata saboda yadda mutanen ke tun kawai da yana sallar da yana karatun ya ce masa kai sauri kai rukudi kowa ya gane ka wallahi dan kowa da malmala karatu ne to saboda haka shi dan bayan bibi ya fi kowa iya shi ga wani liman da ya kasa a guri ana ta wannan gyara ana yin sallama sai za a miƙe kawai sai kashe fitila yake wani ya ishe kira yake an gaya muku da yanzu muke qur'ani yana da mu'jiza fiye da yadda kake tsammani wani lokacin ka yi tsallaken aya Allah ba za ka gane ka yi tsallake sai ka zo kwanciya ba sai kawai ka tuna cewa aya ka za ba ku din ba ku ji ba shi zai ji cewa kawai ya tsallake zai ji zai zama comfortable ba kuma zai ga ya tuna ba ne gangan ake yi ba kuma ya halatta ba wani ba ne ya zo ya tsallake ba dole sai an tuna marba ko kyale shi kawai inda ake tunawa shi ne inda aka bata karatu ko ya nemi magani da kansa sai ku tuna ba amma wani gyaran yawu zai hadiya sai an mutum yawu ko musamman ka zo inda kowa ya iya to wannan yi ne yanzu mutum da wani wasu zagin Cristiano Ronaldo banza eh kaza kuma shi in kai mutane ne da kuka sa sa abal ba in ka ce lamba biyu in ya tsaya a gurin baya motsa aka ce yaya zai ce ai biya ka ce irin su ne abal ba ka san karshen dole gidan abal wanda an ce lamba biyu ya koma ya tsaya aka zo aka wuce ta gefe ya ai biya ka ce kuma sun fi kowa mutu in aka zo mutu to duk abin da ka san kai ba za ka iya ba kar ka tuji wani akai ko da za ka irin nasa ko sama da shi ne kake magana yawwa shi ne ka'ida san bayan bilin ke ba kwa gani Allah ya kan mai girma ba hali da yake kowa mai iya ba da ya hauya kuka ga wasan yawwa to an ji ne duk abin da kake kowa mai iya ba sai Allah ya ce zo kai ba shi da baki ne ba ko Allah ake nema a komai to sai Allah ya yi ma amma an san gamsu cewa kai ka fi kowa iyawa sai Allah ya maka da wayanka Allah ya shi yau to wannan shi abin da malai yake yi kawo mana hakan da basari da ya zo yi wa'azi akan wata rana kawai ya bushe ya yi wa'azi akan akan akan bayi wallahi kan kowane gida zai da aka yin kabari duk kiyan da sai wanda ya zo yace masa aka rawa kallon ka ji abin da muke ta faɗa da shi ne duk an dan bayan gidan ne duk an yanzu bayan jeji da to launa yace ni a da riya da ba na umarni da kyakkyawa sai na yi ba na hannu da mummuna sai na ga na yi yace shi ka ga gaban ba yace so ne in fara yi shi za Allah ya sa abin sa albarka da gaske shi da abin da yake faɗa shi za magabata ce to an kana neman magana kamar ana fito ta daga mistakin nubuwa alhuji na annabta yake ka saurari magana mutum hudu yace Abdullahi dan Mas'ud Sufyan al-Thawri Hudayr bin Iyad wal Hasan al-Basri wayannan mutanen suke magana yadda ka san daga wato cikin alhuji na annabta suka zaro shi kuma ka koma duk inda ka yanci qala al-Hasan al-Basri saurara da kyau kaji qala Sufyan al-Thawri saurara da kyau kaji Hudayr bin Iyad wanda ji ya san gida barawo ne ma ya dina ya zama hamamatul masjid tattabaran masallaci saboda gun Allah kawai kullum yana harami shi ne laifi bin sa'ad yake cewa dukiya ta dan mutum uku da ke tara shi ne kawo kudaini jini ya ce saboda kudaini jini ya ga maka da imamu malik a madina idan ya tara in shekara ta zagayo kuɗi yake tara ne yawa na shekara guda da kayan abinci ya ce a kai wa imamu malik a cigaba da karantar da hadisan annabi kar a je ko ina shi za a kai imamu malik da yawo ba a madina ya zauna saboda an ɗauki nauyinsa cewa duk abin da ya shafe shi kada yadda da zai yi mata zai yi auren da ita akwai abin da yake nema na wani abu da alhaji zai sa je ji kira da abu da ya turo mata shi shi ma ba malami ne amma a tajin ya kudi biloniya to sai kai da wayannan malaman a makka da madina yace shi zaman su kawai to shi ne yake cewa rahimahullahu ta'ala kana yake hadathana jundubi jundubum fil masjid jundub ya zantar da mu a masallaci yake wa mana sina min hadisan ban man hadisi ko daya daga hadisan da ya karanta mana ba wa ma nafta an yakuna jundubun kazaba ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam yake ba ma jin tsoron cewa annabi jundub zai yi wa annabi alaihi salatu wasallam kariya misali ne kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yake kana fi man kana qablakum ya tabbata a waɗanda suka kasance kafin ku akwai rajulun bihi jurhun wani bawa Allah da yake da miki a jikinsa ciwo ya ji ciwo a hannu ko kafa fa jazi a sai ya riga rashi kullum korafi wallahi ciwon nan ya damu kullum yija shine fa jazi'a yana tarashi ba karan sikinin da ya gaji ciwo ya yi zai ce ɗauko wuka karkare ne ko menene wallahu alam tun da ya ce zurfin da ya ɗauko wuka kawai fa hazza bi ha ya dawo ai hazza bi ma'ana kada sai ya shi hannu kafin ka karkare ba da gaske waje mutum ya ji kamar ya yanke hannunsa ana kafiyu din nan wata shekara wanda karkare ya yi ana kafiyu ba ba kowa kawai ya buɗe ya buɗe ƙofa ya fito sojojin nan na ta ran gadi wani ya harka shi da totilai ya rika matsawa ko ta kanta kawai ya haka da hannu yana tafiya da ya zo da nan ya haka hannun ke rike ya gane cewa wanda yana cikin matsala kai ina ne gidanku ya tambaye shi ya dawo da shi aka buga yake to a rike ka a kuma barin su bai ma san ko ba gwara ji yake gwara ma amma an yi jira a harbi saboda haka kiwo ya isin shi kawai ke yanke hannu ba ma rasa addamu a sha mata jini ya ƙi tsayawa har sai bai mutu قال الله عز وجل ubangiji ya faɗa ni girma da buwaya a hadisul qudsi abdi ba da rabi bi nafsi bawa na yi mun gaggawa akan kansa ya yi da rabi haka Allah yake bawa na yi mun garaje a kan kansa haramtu alaihi aljanna tunda ya kashe kansa ba shi ba aljanna ko shi da Allah ya faɗa yake wanda ya dauka ya kaka wa kansa to ita za a kama shi a cikin iyakin wuta jahannama yana sokawa yana ta in ya mutu a kuma dawo da haka za a yi idan ya ji hannun da ya ji ma wannan zai idan hawa sama ya faɗo aka je jami idan rijiya ya faɗa da ne ake cewa mu ake wasu rijiya a haizan dena su ma sun gane an gane ko to shi ne yake cewa ba ma da ka addamu jinin bai yanke ba har ya mutu annabi ya ce Allah ya ce to mu haramta ma aljanna tunda dabi'a ka kenan ka kace kanka Allah ya kiyaye ina mu ga hadisi hadal hadisi asl kabir fi ta'zim qatl nan wannan hadisin ajali ne babba dangane da abin da ya jaji kaje kai sawa'un a kanin nafsu da insan au gaini ka kaje mutum ya kaje kansa ko wani sa na biyu anna nasa linkan laisa milkan lahu shi ran mutum ai ba mallakar sa bace ba ba mallakar sa bace ya ta sarrafa biya kai mata da zai ce zai kara ba sai ka sarrafi da ran yadda ya ga dama yace bari kawai ya kira ran ya huta wa hasba ma yarawu wa yawawu yadda yake so ko zuciyarsa ta raya ba bari ya amana ranka da Allah ya baka amana ya baka ba wai zuwa ka sarrafi yadda ka ga dama ba wa huwa mas'ulun anha amama Allah ya Allah ya tambaye ka akan ranka shi da yake wala turku bi ajukum ila saluka lauku anna qatlan nafsi min azami dhunub kisan kai yana cikin manyan laifuka ai za ka ga zamanin sayyidina ali wani ya ya gama fikar akuya da wuka a nan da hijiri aka yi rashin sa'a ya fito zai kama ruwa ga kuma yan rangadi sun taho kawai daga wani mutum shi kuma an jallaba ma wuka ya mutu a gefen hanya shi ne abin da yake cewa a zan ya zo yana kokarin kama ruwa wayannan masu rangadin sun ga mutum a mace sun to suna ta duba ta ga waye ne wannan aikin kawai shi kuma zai yanki da wuka a hannu ka gana a gaskiyar ka ba za ta kwace ka ba sai dai Allah ya kwace ka kawai cewa kai ba kai kai ba wannan ba zai san dalilai ne za su kwatar da kai don Allah ba da sarki ya duba kawai a saba shi ka san wannan lokaci zamani ne da tun daga fira a hannu karina ga wuka an yi fira ne a ja sab hausa wannan magana aka je shi aka yanke ma hukun mutane kun san ka'ida sai an cika sai an cika mutane sun zo domin ana so a da wani jina ne ba a boye kitabi so ake wanda yake sha'awa ya gaza abin da za a ƙi yayi an shiga ana kokarin yanke masa hukunci sai wani mutum ya fito ya ce ya amina da mu'minin sai na alimi ya ce wannan ba Allah ba ke kisan kai ba ne shi wanda ya kisan kai yana ciyan kallo a shi sai Allah ya ne sai mamaki ya kama da kai garin ya haka kai kuwa ya ce a gani ne zan kashe rai biyu